الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 23 ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 28 ga watan 8 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharh Sunnah littafi ne wallafar babban malami imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 126 ko darasi na 126 a darasin da ya gabata mun karanta wasu mahimman gaɓoɓi da ainihin wato babban malami al'imamul barbahari ke cewa abdullahi dan umar radiyallahu anhu ya kasance yana kyamar yin munazara ma'ana abdullahi dan umar baya son maganar a zo a yi munazara a zo a yi jayayya a zo a yi muƙabala haka, haka imam malik ibn anas da duk malaman da ke sama da shi da waɗanda suke ƙasa da shi har zuwa lokacin su imamul barbahari da kuma faɗin allah akbaru min ƙaulil khalq wato faɗin allah maɗaukakin sarki shi ne mafi girma fiye da maganar duk wani abin halitta Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ce ma yujadilu fi ayatin lahi illal ladina kafaru babu masu jayayya da musu da yin munazara cikin ayoyin Allah sai kafirai a gargashin haka wannan yasa manyan malamai suke kyamar yin munazara saboda wannan aya Umar bin Khattab wani ya tambaye shi yake cewa menene fadin fassarar fadin Allah wan nashidati nashda sai sayyidina Umar yake cewa law kunta mahluqan la darabtu unuqak da na ganka da kwalkwabo askakken kai lalle da na sare maka wuya dan ina zatan da na ganka da wannan sufa ya zamto kai kana cikin khawarijawa kenan dan su ne masu irin wannan tambayar abinda babu wani fa'ida mai tarin yawa da ke tattare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithi duk da cewa hadisi ne da'ifi kuma da'ifun jiddan almominu la yumari wai mumini baya yin mujadala baya yin jayayya wala ashfa'u lil mumari yawmal qiyama manzo Allah ce kuma ni bazan ceci wanda yake jayayya a addini ba ranar alkiyama fada'ul mira'a liqillati khairihi ƙarshen hadithin ku daina jayayya da musu a addini saboda ƙarancin alherin da ke tattare da haka wannan duk mun tattauna game da abin da ainihin wato sheik fauzanul fauzan rahimahullahu ta'ala ya faɗa game da ainihin abin da ya shafi sha'anin munazara mun sha kuma yin magana akan munazara dinnan wanda muka ce iri biyu ce akwai lokacin da tattaunawa take da fa'ida a daidai lokacin da ka fahimci wani abu abokin tattaunawa ka ya fahimci kishiyar abin da ka fahimta amma da kai da shi duk ba bisa son zuciya kuka fahimci abin da kuka fahimta ba a'a kai iya yaƙininka da abin da ya zo maka na ilimi abin da ka fahimta shine daidai shi kuma ya zo da abin da ya saba wa naka shi ma tsakaninsa da Allah har a zuciyarsa yana kyautatan abin da ya fahimta shine daidai to kuma abin da kuka fahimta din ya ci karo da juna babu laifi gaskiya kake nema gaskiya yake nema ba damuwarka kai nasara ko shi ya nasara ba gaskiya ce nasara shine babban burinka haka shi ma manufarsa to babu laifi ku tattauna kai baje kolin hujjojinka shi ma ya baje kolin dalilansa wanda ya fi ƙarfin dalilai da hujja a ɗauki ra'ayinsa ko a ɗauki fahimtarsa a ajiye wacan wannan in an yi tattaunawa ta irin wannan wato mahanga ɗin wannan tattaunawa ce wadda take mai fa'ida mai kyau amma tattaunawar ba zan yadda ba ba za ka yadda ba kana kan ra'ayinka ina kan ra'ayina duk hujjojin da zan zubo maka ko da sun fi naka ba za ka karba ba duk hujjojin da za ka kawo min ko da hujjojinka sun tattake nawa ba zan karba ba to wannan ya bata lokaci ne irin wannan shine jayayyar da aka ce ba a da bukatar ta kowa ya je ya rike abin da yake ganin ya fahimta na daidai ya ci gaba da bauta Allah in an je can a tantance ina fata an gane wannan domin tattauna da kuma irin yadda muka ji sufar ainihin wato a khawarij su ne wayanda suke daga cikin sufarsu akwai kwalkwabo wanda satin da ya gabata mun yi magana game da me ake nufi da kwalkwabo a wancan lokacin kuma yana da bambanci da yin kwalkwabo a yanzu sannan mun tattauna game da la yahillu rajulin muslimin an yaqula fulanun sahibu sunnatin bai halatta mutum musulmi ya yi gaba gadi kawai ka yanke hukunci ka ce wani ahalu sunna ne wani ma'abucin sunna ne har sai ka san cewa wannan wanan ya tattare dukkanin sufofi da ɗabi'u da halaye irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunnar ai ba wani abu bane ba wai wani ainihin ID card bane ko kuma ka ce ba wata jam'iyyar siyasa bace a'a koyi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ka yadda manzan Allah shine shugabanka shine jagoranka shi Allah ya aiko maka ba za ka yi sallah ba sai irin tasa ba za ka yi azumi ba sai irin nasa makwabtaka ka irin ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mu'amala ka ta cikin gida da ta waje makwabtaka da sauran duk abin da ya danganci wannan kana kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'un gaskiya rukon amana tausayi kyauta da sauran abubuwa irin waɗannan gujewa ƙarya cin amana ha'inci halaye irin wa'anda annabi ya sufantu da su su kake kokarin sufantuwa da su wannan shine sunna ba wai abin wani suna bane da mutum zai rada wa kansa ya ya ya ya, ya kuma dinga ganin wanda bai rada wa kansa wannan sunan ba a'a aiki ne sunna din ba wai da'awa bace aiki ne aikin ka ya nuna kai ahlus sunna ne da haka ba za ka zo ka dinga da'awar sunna ba bayan an kalle ka tsaf tun daga samanka har ƙarshenka shigenka da fitarka duk ta saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kawai kana da awani ko da ka faɗa shi yasa ba a azarbabin cewa wani ahlus sunna ne har sai an yi mu'amala da shi an zauna da shi an ga ɗabi'unsa sak irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halayensa yana kusa da irin halayen annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yana ƙoƙarin siffantuwa da irin ɗabi'u na ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam la yuqalu lahu sahibu sunnatin da aka ba za a ce wa mutum sahibu sunnatin sunna ahlu sunna bane hatta tajtami a fihi sunnatu kulluha har fa sai sunnar manzon Allah kar ya zaman to kamar zabi sanka ka zabi sunna da ta maka daidai saboda ta yi daidai da kai a matsayin ka na matashi da ka kwana biyu wala ka karba ba a ka karbi sunnan ne saboda ta goyi bayan irin kasuwancin ka ko business ɗinka ko ta goyi bayan irin hanyoyin ka na rayuwa shi yasa ka goyi bayan ta amma a inda ta sabawa hanyoyin rayuwarka kai ma sai ka ajiye ta wannan ba sunna bace sunna ba wai zaba yake ba kar ka zama cikin masu afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd in za kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kai koyi da shi gaba daya ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa addinin nan za a yi shi gaba daya ake ba zabi san ka bane ba ainihin wato a a a wawwara ake a waru wannan shi yayi mun daidai yana da sauki wannan kuma naga gaskiya ya ci karo da muradaina ya ci karo da bukatuna ya ci karo da irin tafarkin da nake tafiya akai barin ajiye wannan gaskiyar magana ko da mutum yayi da'awar sunna akwai lama a cikin wannan da'awa ta sa قال المؤلف رحمه الله تعالى قال عبد الله بن مبارك قال عبد الله بن الم... عبد الله بن المبارك رحمه الله أصل اثنين وسبعين هوى أربعة أهواء فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى القدرية والمرجعة والشيعة والخوارج إمام البربهاري أقبع تدريد ستين دقيقة Allah ya ji kansa da rahama ya ce, Ala Abdullahi ibn mubarak Abdullahi ibn mubarak Allah ya ji kansa da rahama ya ce, Aslus naini wa saba'ina hawan, asalin san zuciya saba'in da biyu da manza Allah ya ce, Musulunci masu da'awar Musulunci, masu da'awar koyi da addinin annabi za su kaso gida kashi saba'in da uku, kashi saba'in da biyu. duk ƙarya suke ba akan gaskiya suke ba ba akan tafarkin manzan Allah suke ba kuma ranar tashin alkiyama wuta za su tafi guda ɗaya ce tak ta dace da koyarwa da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai Abdullahi ibn al-Mubarak yake so ya takaita maka wayannan kungiyoyi guda 72 sai ya ce aslus 72 hawan asalin ƙungiyoyin son zuciya waɗanda aka jingina su zuwa ga addini guda saba'in da biyu ɗin nan arba'atu a hawa asalinsu suna komawa zuwa ga wasu ƙungiyoyi na son zuciya guda hudu duk wata ƙungiya da za ka kira ta inda tana cikin saba'in da biyu ɗin nan to tana komawa ɗaya daga cikin waɗannan ma'ana iyayensu da suka ƙyanƙyashe su waɗannan guda hudun ne iyayen duk wata ƙungiya da za a yi wata take taɓata wadda ake raba ta da addini to wannan ƙungiyar inda tana cikin 72 din nan to uwarta da ta haife ta tana wato iyayen guda hudu ne imma dai fa min hadhihi al-arba'ati ahwa daga waɗannan ƙungiyoyin san zuciya guda hudu tasha'abat lithnani wa sab'una hawan guda ƙungiyoyin son zuciya saba'in da biyu na wato sun ainihin ɓangare daga wannan guda hudun almur alƙadariyatu akwai ƙungiyar da ake kiranta ƙadariya wal murji'atu akwai ƙungiyar da ake kiranta murji'a wa shi'atu akwai wata ƙungiyar da ake kiranta shi'a wal khawariju akwai wata ƙungiya da ake kiranta khawarij wa'annan guda hudun su ne iyayen saba'in da biyu ɗin duk wata ƙungiya ta son zuciya da ake danganta ta zuwa ga addini wadda tana cikin don akwai wadda za a ganta ba kwata-kwata ma malamai ba sa sa ta cikin saba'in da biyu ɗin amma inda tana cikin saba'in da biyu to tana komawa ko dai ƙadariyanci ko murji'anci ko shi'anci ko khawarijanci wa'annan su ne usul na duk wata ƙungiya ta ɓata wa'annan su guda hudu a sharhin wannan magana sheik fauzanul fauzan rahimahullah ya ce ƙaulu abdullahi bin mubarak maganar abdullahi bin mubarak kuma shine daidai abdullahi bin mubarak can ya yi mana dhamma ko abdullahi ibn mubarak ko abdullahi bin mubarak abdullahi bin mubarak da ya ce asulus naini wa saba'i na hawan asalin ƙungiyoyin ɓata na son zuciya saba'in da biyu ɗin nan arba'atu a hawa asalinsu ƙungiyoyi ne guda hudu na son zuciya famin hadhihi arba'ati a hawa'in daga waɗannan ƙungiyoyin son zuciya guda hudun ta sha'abati litnani wa saba'una hawa sauran saba'in da biyu na ƙungiyoyin san zuciya daga nan su kuma suka ɓangare suka tarwatsu ainihin wato zuwa ga saba'in da biyu alƙadariyatu wal murji'atu wal shi'atu wal khawarij hadha zakarahu al muallif fi awwal risala wannan bayanin Sheikh Imam al-Barbahari ya ambaci irin wannan gabar a farkon wannan littafi wa sharahnahu hunak sannan Sheikh Fauzan al-Fauzan ya ce mun yi sharhi da fashin baki a can baya da littafin yana tawowa karshe karshe ana sake gaya maka cewa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta farkin manzon Allah guda ɗaya ne rak wa'annan duk sauran da suke jingina kansu zuwa ga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam san zuciya ne ƙarya ne to an gaya mana cewa a can baya an gaya mana su to ga malam kuma yana ƙoƙarin rufe littafin da sake jaddada maka cewa wa'annan ƙungiyoyin wa'anda suka haifi 72 din guda hudu ne qawluhu ahwa fadin sa da yake cewa ƙungiyoyin san zuciya la'anna alladhi hamalahum ala al-iftiraq domin abin da yasa suka rarrabo huwal hawa shine san zuciya in ba san zuciya ba yanda za al'umma musulmi ta rabu alqur'anin ta guda ɗaya ne annabin ta guda ɗaya ne alqiblar ta guda ɗaya ce to ya me zai kawo rarrabuwa shi yasa aka gano in al'umma ta rarrabu abinda zai iya dunkule ta shine ta koma zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wayannan su suke hada kan jama'a duk wani kiraye-kiraye na al'umman musulmi su dunkule tsintsiya madaurin ki daya a taho kowa da ra'ayinsa a taho kowa da aƙidarsa a taho kowa da inda ya fuskanta wannan ba abin da zai haɗa kan mutane ko an haɗa kai to haɗa kai ne wanda bai je zuciya ba kuma ka bashi lokaci za ga an watsi abin da an tabbatar yake haɗa kan jama'a shine alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai wannan in mutane duk suka koma zuwa ga wannan to za ga duk wani saɓani da rikita rikita ta addini duk za ga ta kau da haka an ambace su da kungiyoyin son zuciya saboda abin da ya kawo dalilin rarrabuwar wallahi ba dalili bane na gaskiya dalili ne na son zuciya in ba haka ba alkur'anin nan guda ɗaya ne annabin nan guda ɗaya ne sunnan nan guda ɗaya ce me zai kawo rabuwa in kaga an rabuto son zuciya ne ya kawo rabuwar kullun yattabi'u hawa kowa yana bin son zuciyarsa ne to shi kusan zuciya ya kaga dole a samu rarrabuwa domin abinda zuciyarka take so ba shi ta wani take so ba amma inda mun yadda in ajiye son zuciyata ka ajiye son zuciyarka kowa ya ajiye son ransa mu dawo mu rungumi littafin Allah mu rungumi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabatan can na kwarai shikenan ba wani sabani da zaka samu walau ittaba'ul haqqa domin da sun bi gaskiya ma sha'abu da basu babbangare ba ila 73 firqa har zuwa kungiya 73 alladhi yattabi'u al-haqqa wanda yake bin gaskiya ma yatasha'abu bihi al-hawa bayan da zai san zuciya ya babbangare shi ba za ka ganshi ya karkasu gida-gida ba saboda gaskiya yake bi gaskiya yake tare da ita da gaskiya kuma guda ɗaya ce ƙarya ce tana nan burjik da yawa amma gaskiya kwaya ɗaya ce tal din mai neman ta ita ɗin ce dai ita ce a gabas ita ce a yamma ita ce a kudu ita ce a arewa duk mai neman ta ita din dai ita din ce mai neman kishiyarta to su kishiyoyinta ne kuma suna nan da yawa saboda ita kaɗai gayya ce ita gaskiyar duk ta gallabu sauran don haka in ana so a yi faɗa da ita to sai an yi mata taron yuyuyu an tattaro tarkace daban-daban shi yasa ƙaryar ta zamanto ta karkasu kashi-kashi amma gaskiyar kwaya ɗaya ce da haka allazi yattabi'u al-haqqa wanda yake bin gaskiya ma yatasha'abu bihi al-hawa to ai san zuciya ba zai dinga babbangare shi ba ba zai rarraba shi gida-gida ba fa kullu wahidin yarkabu hawa to an waye gari kowa yana ya haye wa san zuciyarsa kowa yana biye wa san zuciyarsa qala ta'ala shi yasa Allah ta'ala ce fataqatta'u amrahum sai suka sassaba al'amarin su bainahum a tsakankaninsu zuburan suka zama ƙungiya-ƙungiya kullu hizbin kowace ƙungiya bi maladaihim farihun suna yin alfahari da abin da ke tare da su kowace ƙungiya tana alfahari da abin da ke tare da ita tana ganin ita ce akan gaskiya ita ce akan kaza shehinta ya fi kowane shehi ainihin wato a jagoranta ya fi kowane jagora cikin jagorori shugabanta ya fi kowane shugaba cikin shugabanni to wannan kaga shine kullu hizbin bima ladayhim farihun wayannan suna mu yan kaza ne kuma mu ne akan daidai mu ne kaza kaza kaza wayancin su ma suna a'a mu ne yan kaza mu kuma kaza kaza kuma hanyar mu ita ce daidai shugaban mu shine akan daidai jagoran mu ba sama da shi shehin mu babu sama da shehin mu haka misali shine ma'ana fataqattu amrahum bainahum zubura amma muka yadda shehun mu manzon Allah ne ina sabani yake duk kowa ya aje shehun sa mu zo mu rike shehun shehunnai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har muka yarda da shehun shehunnai wanda babu wani musulmin kirki da yake sabani akan shehun mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga shikenan duk an an amma shehun ka ba lalle ne in yarda da shi ba kamar yadda ba lalle ka yadda da shehi na ba to haka ga dole mu samu sabani abinda shehun kai yake gaya ma daban abinda na yake gaya min daban dan haka kai kuma da naka ka yadda ni ma da na na yadda amma da ni da kai da su da sau duk musulmin da yake kiran kansa musulmi ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai musulmi na kwarai ne to ya yadda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga mu dawo mu rungume shi da mu din da shehunan duk mu narke mu zama guri guda mu koma muna bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani zaka sake samun wani sabani amma Allah ta'ala ce fataqattu amrahum sai suka sassaba al'amarin su wannan yayi nan wannan yayi can wannan yayi nan bainahum zubura a tsakankaninsu suka sassaba al'amarinsu a tsakaninsu kuma suka daddare kashi-kashi gida-gida kowace ƙungiya tana alfahari da abin da ke tare da ita suratul muminun aya ta 30 aya ta 53 kullu wahidin shi yasa za ga kowane mutum guda ɗaya yattabi'u hawa yana bin san zuciyarsa ne kowane mutum guda ɗaya za ka gan shi yana bin ainihin wato san zuciyarsa ne ina ba ta gane wal ahawa'u la tantahi su ko soye-soyen zuciya ba sa karewa shi yasa za ka ga yanzu ma kana iya samun wata sabuwar fahimtar inda ya san zuciya ce ai baya karewa kullum za ka yi ta ganin sababbin fahimtoci za ka yi ta ganin aƙidu kala-kala daban-daban saboda san zuciya la tantahi baya karewa walakin al haqqa wahidun sai dai in gaskiya ce to ita kuma gaskiya guda ɗaya ce la ya taqassamu ba ta karkasuwa baya ɗaya ce tak ba ta karkasuwa ba za a ce a ai duk neman duk ko ima ko ma kawai kowa ya inda za shi kawai duk akan daidai muke a ba zai yi ba ba zai yi ba da wanda ya ce kaza da wanda ya ce kaza da mai fahimta iri kaza da mai fahimta a ce duk gaba ɗaya daidai ne duk kowa a tafi a haka a ba zai yi ba saboda gaskiyar kwaya ɗaya ce ba ta karkasuwa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqima lallai wannan shine tafarki na mustaqiman miƙaƙe siratun wahidun tafarki ne guda ɗaya tafarkin titin da zai kai mutum zuwa ga Allah guda ɗaya ne karkace a ai titunan da yawa mun an bu dai ta inda aka bi ma zai za a je a a in dai siratullah ne guda ɗaya ne tafarkin Allah guda ɗaya ne tilo fattabi'uhu shi yasa Allah ya ce ku bi shi wala tattabi'u subula kar ku bi wasu tafarkan wasu hanyoyin fa tafarraqa bikum an sabili sai su raba ku da tafarkin Allah ko dai ka rike tafarkin Allah ko kuma ka rike tafarkin wani Allah shikenan amma ba zai yi ba ka rike tafarkin wani Allah kuma kai ta tutiya da tankahon cewa zai sadar da kai da tafarkin Allah tafarkin Allah guda ɗaya ne suratul an'am aya ta 153 falladhi yakhruju anis siratil mustaqim da aka duk wanda yake ficewa daga tafarkin Allah mai kake ya ka'u fi hadhihi subul to zai fada cikin wayancan tafarkan almutafarrika wayanda suke daban-daban allati la nihayata laha wanda ba su da karshe ba su da iyaka shi sa yau din nan ma wani zai iya kirkiro wani tafarkin saboda kai ma da ka kirkiro wa yasa ka da aka ba ba shi sa kamar yadda muka sha faɗa ita bid'a ba ta da ma'auni ba wanda isa ya zo ce to daga yanzu dai iya nan za mu tsaya kar wanda ya kuma karawa to ai dama can ba ta da ma'auni ita da haka in ka zo da naka to dole kuma ka yi haƙuri wani ma shi ma zai zo da nasa amma in sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne daga nan har a naɗa ƙasa tana nan a killace tana nan a rubuce ba ragi ba ƙari ba kwaskwarima qawluhu al-qadariyah imam al-barbahari ce wayannan kungiyoyi gaba ɗaya kamar yadda muka sha faɗa dukkaninsu suna koma zuwa ga kungiyoyi guda hudu ta farko akwai kadariya wace kungiya ce kadariya wa humul ladina yatakallamuna fil qadar sune wayanda suke cece ku ce akan kaddara sune wayanda suke magana game da kaddara li'anna al-iman bil qadar saboda ka san imani da kaddara huwa ahadu arkanil imani sitta ɗaya ne daga cikin rukunan imani guda shida kamar yadda ya zo a hadithin Umar radiyallahu an akhbirni anil iman قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وإن سوني شكا شكا إيماني قد شدا قدرة تناتشكنسو بأن الله قدره وكتبه في اللوح المحفوظ كيدد أبن دكغني Allah ya kaddara wannan abin ya kuma rubuce wannan abin a lauhil mafuz wa sha'ahu kuma ya ga damar abin ya faru a lokacin da yake faruwa kamar yadda Allah ya ga damar ya faru wa aradahu Allah ya nufi abin wa aujadahu subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala shi ya samar da wannan abin hadha mazhabu ahli sunnati wal jamaa wannan ita ce mazhabar ahli sunna wal jamaa sun yi imani da kaddara sun yarda cewa komai haka Allah ya kaddara shi Allah ya kaddara komai ya rubuce komai na kaddara a lauhil mahfuz sannan duk abin da kake gani haka Allah ya ga damar ya wakana a lokacin da yake wakana sannan komai da nufin Allah sannan Allah ta'ala shi ya samar da komai wannan shine mazhaba ita ce wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa al-imanu bil qadar wace aƙida ce ta ahlus sunna game da kaddara shine imani bil qadar bil qada'i wal qadar yadda da kuma imani da hukuncin Allah da kaddararsa bi hadhihi al maratib al arba'a da waɗannan wato matakai guda hudu wal qadar bi hadhihi al maratib wato al iman bil qada'i wal qadar bi hadhihi al maratib al arba'a da waɗannan matakai guda hudu ka yadda cewa Allah shi kaddara komai ya rubuce komai a lauhil mafus ya ga dama ya kuma nufi komai ya kasance wayannan su ne kamar ainihin matakan kaddara guda hudu na farko Allah ya kaddara komai na biyu ya kuma rubuce komai har zaman nan da muke Allah ya rubuce zami wannan zaman da adadin mutanen da za a zauna da abin da zan faɗa da abin duk komai Allah ya rubuce shi a lauhil mafus sannan ba mu zauna ba sai da Allah ya ga damar mu zo mu zauna a daidai wannan lokacin sannan duk abin da muka yi Allah haka ya nufi mu yi al-mukhalifuna lahum waɗanda suka saba wa ahlus sunnati wal jama'a a abin da ya shafi imani da kaddara ala firqataini to su ma sun kasu gida biyu al-firqatul ula akwai kungiyar farko da ta saba wa ahlus sunna al-qadariyatu ita ake kira da kungiyar qadariya wace kungiya ce kadariya annufatu masu kore kaddara su gaba ɗaya ba su yarda da kaddara ba allazina yamfunal qadar waɗanda suke kore kaddara sun ce babu kaddara kawai komai kai kai komai ka gani kai ka kaddara kayanka wa yaquluna suna cewa kullu wahidin kowane mutum ɗaya ya khaluqu fi'ila nafsi shi yake halittar aikinsa in ka yi da kyau kai ne in kayi ba da kyau ba kai ne in ka samu kai ne in baka samu ba kai ne in ka fada hadari kai ne in kayi dabaru ka tsallaka da kanka daga fada hadari ba daga Allah bane daga kai ne in kayi arziki kai ne in ka talauce baka samu kuɗi ba laifin ka ne kai ne in kayi abun kirki kai ne in kayi na banza na tsiya duk kai ne kai ne kake halittar aikin kanka da haka ya rage ka halittar ka halicci aiki mai kyau da za ka yi ko ka halittar wa kanka mummunan aiki da za ka yi amma kar ka yi wani abu ka ce haka Allah ya kaddara su ba su yarda da kaddara ba su ake kira da kadariya abun mamaki sunan sai ka ji kamar wanda suka imani da kaddara in ka ji an ce kadariya an gane ba kuma kadiriya ba an gane wa kadiriya daban kadariya daban ina fata an gane walam yuqaddirhu Allahu alai wai duk abin da ka gani Allah ba shi bane ya kaddara maka ya ka su zancan wani abu ya faru ka ce haka Allah ya kaddara qadarullah ma sha fa'ala su ba ba su yarda da wannan ba wa inna ma huwa allazi fa'alahu mustaqillan shine a matsayin sa na mai cin gashin kansa shi yake ainihin wato kaddara wa kansa abubuwa kuma shi ya ga damar aikata wannan aikin wa hadha qaulul mu'tazila wannan masu irin wannan muguwar aqida sune mu'tazilawa a cikin kadariya suka bangare suka zama mu'tazila su ne waɗanda gabaɗe kore kaddara suke da su wa man wafaqahum da wanda ya dace da su a wannan aqidar wannan shine kashin farko cikin waɗanda suka saba wa ahlus sunna game da abin da ya shafi kaddara alfirqatul ukhra ɗaya kungiyar kuma alqadariyatul mujabbira ita ce wato aljabariya ana kiranta qadariya amma ita kuma qadariya almujabbira ake kiranta alqadariyatul mujabbiratu su kuma wayannan kamar kishiyoyin wayancan ne su kuma allazina yaghluna fi isbatil qadar su kuma sun wuce wato iyaka sun wuce gona da iri fi isbatil qadar wajen tabbatar da kaddarar su kuma su kuma da suka tashi kaga wayancan kashin farko sun kore kaddarar gaba daya su kuma wayannan kashi na biyu sun tabbatar da kaddarar kuma sai suka wuce gona da iri wajen tabbatar da kaddarar wa yaquluna su abinda ma suke cewa a aqidar su al-abdu laysa lahu ikhtiyarun shi fa bawa kaman gawa ne a gaban mai wanka ba shi da wani zaɓi wala iradatun shi fa bawa ba shi da wani nufi karka ce ai ai na nufi kaza a kai baka da wani nufi wala fi'ilun shi bawa ba shi da wani aiki da za a ce ga aikinsa wa inna ma huwa fi'ilullah duk abin da ka gani bawa yayi aikin Allah ne fihi game da wannan bawan fa huwa karishati suka ce shi fa bawa kamar jawaska ne yuharriku halhawa da iska ke karkada ta wato arrish shine gashin kaza ko gashin tattabara ko gashin zabo duk wani gashi da yake da kara a cikin a jikinsa shi ake kira da arrish da larabci to wai kamar yadda kaga iska tana karkada gashin kaza ko gashin tattabara ko gashin ainihin wato wata tsuntsuwa cikin tsuntsaye to haka bawa yake a wajen Allah Allah ne yake kada shi yanda ya ga dama bai bashi iko ba bai bashi wato ganin dama ba ba shi da komai duk komai Allah ta'ala ne yake sarrafa shi wa kalmayyiti biyadil ghasil suka ce kamar gawa ne a gaban mai wanka a juya ta nan in an ga dama a juya ta nan in an ga dama a tashe ta zaune in an ga dama bata isa ta ce a'a ga yadda take so ba kamar yadda kaga gawa a gaban mai wanka to haka bawa yake a hannun Allah madaukakin sarki ba shi da iko ba shi da wata kaddara ba shi da wata kaddara tasa mujbarun kawai tirsasa shi ake duk inda kaga bawa tirsasa shi ake laysa lahu ikhtiyarun ba shi da wani zabi ha'ula'i to irin masu wannan aqidar su kuma yusammuna al-mujabbira su ake kira da jabariya ana kiransu da almujabbira galau su kuma da suka tashi sai suka wuce ainihin wato gona da iri fi isbatil qadar wajen tabbatar da qaddarar wal iyazu billah muna neman tsarin Allah hatta salabu min al abd ikhtiyarahu har sai da suka kwace wa bawa zabin da Allah ya bashi wanda Allah ta'ala ya bawa bawa zaɓin ya yi daidai ko ya kuskure ya tafi ko ya zauna a suka ƙwace wa bawa wannan ikon na zaɓi wa af'alahu suka zare wa bawa ayyukansa wa ja'aluhu mujbaran suka sanya bawa abin tirsasawa abin tilastawa ala af'alihi akan aikinsa la yusalli bi ikhtiyarihi suka ce wai bawa baya yin sallah da zaɓinsa sa in ka ga mutum yana ya rike wuta yana sallah bai isa ya yin sallah ba Allah ne tilasta masa dole ya zama mai sallah in ka ga mutum ya ƙi sallah ko ya so ya sallah ba zai ba saboda ba shi da zaɓi ba shi da ƙudura tasa Allah ta'ala ne ya tilasta shi ya ƙi yin sallah wala yazni bi ikhtiyarihi wai bawa ba zai yi zina ba da zaɓinsa akan kaga bawa yayi zina haka Allah ya ga dama yayi zina da Allah bai ga dama ba ba zai zina ba wala yuzakki bi ikhtiyarihi in kaga mai kudin da yake zakka bai isa ya yin zakka ba Allah ta'ala ya tilsasa shi dole sai yayi zakka haka ba shi da zabi ne yayi zakka ko ki zakka wanda kaga yana da kudi ya ki yin zakka shi kuma bai isa ya ba Allah ne bai ga dama yayi zakka ba wala ya riba bai isa ya karbi riba ba bikhtiyarihi da zabinsa in kaga mutum ya ci riba to Allah ne ya tilasta masa ya ci riba wa inna ma huwa mujbarun ko mujbarun shi fa bawa kawai mujbarun tirsa sa shaki kullu wahidin indahum mujbarun kowane daya a wajen wannan jabariya suna ganin tirsa sa shi akai hada qaulul jabariya wannan shine qaulul jabariya da aka suna ganin dan me Allah zai wa mutane dan sun saba masa ya musu hukuma da ya ga dama da ba su saba masa ba su a wajensu halittar wuta da Allah ya ba hikima wal iyazu billah domin wa zai sa a ciki da wanda ya bi shi da wanda bai bi shi ba duk shi ya so a yi haka to kaga wannan aƙida tana da haɗari ko tana da haɗari kwarai da gaske kamar makamanciyar ta ita ta farkon to duk wata aƙida wadda take da alaƙa da ƙaddara ko imani da ƙaddara ko wani abu da ya danganci ƙaddara to yana wannan aƙidar wannan ƙungiyar tana komawa ne zuwa ga wannan ƙungiya ƙadariya ita kuma ƙadariyar nan kaji ita ma ta dare gida biyu a cikinta akwai mu'tazila akwai kuma jabariya kaga tun daga nan kaga an samu bangare guda biyu kenan to in kai gaba ma za ka ta sake darewa wata ita ma ta sake komawa zuwa gare ta shi yasa aka ce wannan ita ce uwar duk wata ƙungiya ta musun kaddara ko kuma wuce gona da iri akan imani da kaddara qawluhu al-murji'a to ga kungiya ta biyu cikin kungiyoyin da suka fashe suka haifar da 72 akwai kungiyar da ake kira al-murji'a hadha fi babil iman su kuma wannan zaka fi gane su ne in an dawo babin imani wal iman shi imani wa huwa shine kama arrafahu ahlus sunnati wal jamaa kaman yanda ahlus sunna wal jamaa in aka ce ahlus sunna wal jamaa fa ba wata kungiya ba ce mai kaza mai kaza a'a ana nufin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai al'umman musulmin da suka yadda ba su da abun koyi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan su ake kira ahlus sunna ko mutum ya kira kansa da wannan sunan ko bai kira kansa da wannan sunan ba ko ana kiransa da wannan sunan ko ba a kiransa da wannan sunan ma damar yana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna ne da fata an gane to a babin imani ahlus sunna wal jamaa in nace ahlus sunna kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa aqidar su game da imani shine qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'asiya suka suka ce imanin da kake kallon sa shine furuci wato da baki da harshe kuduri a zuci aiki da gabobi yana karuwa da aikin da'a yana raguwa da saban Allah wannan shine imani a mahangar ahlus sunnati wal jama'a wannan shine imani ba za ka yi imani ba sai an ji ka furta kalmar imani a bakinka la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan ka faɗa iya fatan baki ba zai amfane ka ba har sai wannan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ka kudurce ta a zuciyarka yanda take a zuciyarka ne bakinka yake furtawa kuma koda ka kudurce a zuci koda ga bakinka yana furta kalmar imani to imaninka ba zai zama imani ba sai an ga gaɓoɓinka suna sarrafuwa wajen aiwatar da alamomin imani aga kana sallah aga kana azumi aga kana yin dukkan wasu ƙa'idoji da dokoki na addinin musulunci to sai a yarda cewa gaɓoɓinka sun sarrafu wajen abin da bakinka yake furtawa zuciyarka ta ƙudurce sannan shi irin wannan imanin abin da ke sa ya ƙara hauhawa ya haɓaka aikin ɗa'a ne idan kana da ɗigo goma sai ka dage kana ta bin Allah maɗaukakin sarki zai dinga ƙaruwa ya zama ɗigo ashirin ya koma ɗigo talatin ya koma illa masha Allah idan kuma da imanin gashi ka yadda a zuciyarka ka furta a gaɓoɓinka a bakinka gaɓoɓinka suna aiwatarwa amma kuma kana yin sabo to wannan sabon shi kuma yana dakushe shi yana rage masa haske yana sa shi ya dinga jan baya don haka imani yana rabuwa da aikin saban Allah wannan shine imani a mahangar ahlus sunnati wal jamaa al murji'atu yaqulun to barka ji su kuma murji'awa murji'awa suna cewa al a'malu ayyuka da kake kallo sallarka azuminka hajjinka bin iyayenka sadar da zumuncinka duk wani aiki da zaka yi la tadkhulu fil iman bai shiga imani ba imani daban aiki daban a iya samun mutum yana da imani baya sallah kaji fa kai kwado ai da zaran mutum ya ban manzan Allah sai ga ya fada kwata an gane ko wallahi da mutum ya rabu da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga yana ta shirme sai ga duk inda ya doza sai ga yana ta bulanda yana ta shirme ka ce wa mutum yana da imani da haka su a wajen su ga imani kuma zaka iya samun mutum gashi ya ce yayi imani amma baya sallah me yasa suka ce sallah daban imani daban sallarsa ba a cikin imani take ba azuminsa ba a cikin imani yake ba zakkarsa ba a cikin imani take ba aikin hajjinsa ba a cikin imaninsa yake ba duk wani aiki da zai aikata na da'a wannan aikin daban imani daban fa idza kana mu'taqidan bi qalbihi inda ya kudurce ya yadda da Allah a zuciyarsa walau taraka jami'al a'mal suka ce kai ko da duk wani nau'in aiki ya yi watsi da shi yaƙi bai da matsala imaninsa yana nan an gane ko lau ma sallah suka ce ko da bai yi sallah ba bai da matsala imaninsa yana nan wala sama ko da bai yi azumi ba wala fa'ala ayya shay'in kai da a ce da ya kudurce imanin nan bai taba aikin alheri ba tun da yace yayi imani kawai yake ta shiga takasa yana nan da imani su a wajen murji'a yadkhulul jannata kuma zai shiga aljanna da mutane da sun zama yan iska shi ba kai sallah ba ba kai duk ayyuka na addini ba wanda kai kawai ka ce ka yi imani kuma a wajen murji'a sai ka shiga aljanna kuma a wajen murji'a wal imanu la yazidu wa la yanqusu indahum imaninka yanda yake yana nan baya raguwa baya karuwa li'annahu fil qalbi suka ce domin a zuciya yake da haka a wajen murji'a fa imanu abi bakarin wa imanu afsaƙin nasi indahum sawa da imanin sayyidina abubakar da imanin wanda ya fi kowa zama fasiki a cikin al'umma duk ɗaya ne kai in ba taɓaɓɓe ba zai da wannan aƙidar in ba wanda notunan kansa suka zare ba zai karɓi wannan aƙidar kai yanzu a ce imanin ka da na sayyidina abubakar iri ɗaya ne kuma ka dinga jin cewa wannan magana ce wanda ya kamata a kama me yasa suka ce li'annahu fil qalb domin abu ne a zuciya haka ya yi imani shi kenan kawai haka iya ganin mutum ya tara su ma ya sa kuros a wuyansa yana ta shigantaka kawai yana yi imani a yi a zuciya imani yake baya sallah baya kaza wannan su ne murji'a to duk wata kungiya da kaji ta tana da irin makamancin wannan kwamacalar game da abin da ya shafi imani to za ta iya komawa ta wannan murji'ancin ya haɗiɗe ta da haka akwai ƙungiyoyin da sun fashe daga wannan murji'a ɗin sun fashe daga wannan murji'a qauluhu ash-shi'a akwai kuma shi'anci humul ladina yaz'umuna sune wanda wai suke cewa annahum yuhibbuna ahlal bait wai suna kaunar ahlul bait sun ce suna kaunar ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fadar su wa yatashayyauna li aliyin kuma wai suna goyen bayan sayyidina ali wa zurriyatihi da zurriyarsa wai fa in ji su wa ya'taqiduna annahum zulimu haqqahum kuma su a aqidar su wai sayyidina ali da ahlul baiti an zalunce su haƙƙin su wa annal khilafata kalifanci duk da kake ji na abubakar da umar da usman kanat li aliyin ya kasance kalifancin asali na aliyu ne ba'da rasul bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anna aliyan kuma a aqidar su sayyidina ali huwa wasiyu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine wanda manzan Allah yayi wa wasiya cewa in ya bar duniya ya zama khalifa wa annas sahabata to Abubakar da Umar da Usman fa suka ce wa'annan sahabban salabuha minhu kwace wa sayyidina Ali khalifanci suka yi wa gasabuha zalita wato suka fusge ta suka kuma kwace ta minhu daga wajen sayyidina Ali fahum zalamatun da aka su a wajen yan shi'a Abubakar da Umar da Usman azzalimai ne in ka ji bai faɗi haka ba to kila kayan man nauyi ne ko kuma gurin bai ba guri bane da zai iya baje kolin wani aƙida ta sa amma duka yau wata ƙiya ce amma in dai ba ta ƙiya zai ma ba shi a wajensa abubakar da umar da usman ba mutanen kirki ba ne waɗawagit kuma shi a wajensa ɗagutai ne gumaka ne ha za a ci ƙaduhun wannan ita ce aƙida su wal iyazu billah wanda mun sha tattauna a wurare daban-daban ita ma za ga ƙungiya ce wadda ta farfasu kashi-kashi ita ma akwai kaza akwai kaza duk shi an ci ne akwai isna a shari'a akwai zaidiya akwai ainihin wato ismailiya akwai gasanan suma suma wanda suke kala kala wannan aqida ta tafi ta waccan muni wannan akwai nasiriya wannan na abin nan nasiriya ko nusairiya kamar yadda muka taba karanta a can baya akwai wanda su a wajen su wato sayyidina alin hatta mala'ika jibrilu ha'inci ya ba shi ba wajen manzan Allah aka aiko shi ba wajen sayyidina Ali aka aiko shi ya ha'inci sayyidina Ali ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi akwai wanda da suka ƙara gaba ma suka ce kai shi fa Aliyun nan sun gano Allah ne to su ne wanda sayyidina Ali ya sa aka yi rami aka dinga aka hura wuta aka dinga babbake su a ciki qawluhu faɗin sawal khawarij sai kuma ƙungiya ta hudu daga cikin ƙungiyoyin da saba'in da biyu ɗin nan suka fito akwai khawarijanci humul ladina yakhrujuna ala waliyil amr bisayf su kuma su ne masu fito na fito da gwamnati da makamai su ne masu fitowa su yaƙi gwamnati da makamai wannan khawarij kenan yakhrujuna masu yin tawaye ala waliyil amr ga shugaba bisayf kuma da makami idza hasala minhu khata'un da zarar shugaba yayi kuskure to ya halatta a yaƙe shabarar da gwamnatinsa aqidar khawarij kenan la yasilu ila haddil kufr koda kuskuren da shugaba yayi bai kai kafirci ba koda kuskuren da shugaba yayi kuskure ne wanda kowa ma zai iya yi bai kai kafirci ba su a wajen khawarij ya halatta a fito da makamai a yaƙi shugaba wa yashquna asata'a sune waɗanda suke tsaga kan mutane su raba mutane da yin biyayya ga shugaba wa yukaffirunal muslimina cikin aqidar khawarijawa suna kafirta musulmi bil kaba'iri inda ka aikata kaba'ira a wajen su in kai ƙarya ka kafirta in kai gulma kafiri ne kai in ka kuskura kai annamimanci kai arne ne a wajen khawarij allaci duna shirki koda wannan kaba'irar da ka aikata bata kai shirka ba su a wajen su sun kafirta mai yinta fa mazhabuhum wannan mazhaba ta khawarij ya takawwanu min shay'ain an gina ta ne daga abubuwa guda biyu al-awwal na farko al-khuruj ala wulati amril muslimina daga cikin aqidar su shine yin tawaye da fito na fito ga shugabannin musulmi wa shaqqu asata'a da kuma raba kan jama'a daga yiwa shugaba biyayya wal akhar abu na biyu da suka gina wannan aqidar tasu akai takfiru murtakibil kaba'ir kafirta duk wanda ya aikata kaba'ira duna shirki ko da wannan laifin da ya aikata bai kai shirka ba ya hakumuna ala zani su a wajen khawarij suna hukunta mazinaci bi annahu kafirun da zarar mutum yayi zina sun ce ya kafirta wa ala sariqi bi annahu kafir barawo suka ce ya kafirta wa ala akilir riba bi annahu kafir suna hukunta mai cin riba a matsayin kafiri هذا مذهب الخوارج وان ان كان جن خوارجنci wannan ita ce mazhabar khawarijawa wa huwa mazhabul gulu shine mazhabar wuce gona da iri wa tashaddudi da tsanani a addini wal iyazu billah muna neman tsarin Allah daga irin waɗannan aqidu wa yahmiluna as-sayfa 'ala al-muslimin sune wannan za ka ga suna yakar yan uwansu musulmi ba za ka taba ganin sun yaki arne ba suna daukan makamai su yaki yan uwansu musulmi su kullum faɗansu musulmi suke yaƙa shi sa ƙala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani dogon hadisi wanda wata rana sayyidina Ali radiyallahu an yana ƙasar Yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi sai ya aiko da wasu wato zinarai wato da ya karba na zakka sai ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan zinaran wato gol kenan da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya raba wannan gol din tsakanin wasu sababbin musulunta kuma shugabanni ne guda hudu akwai al-aqra'u bin habis shugaba ne al-qabilarsa al-hamdani akwai uyainatu bin badr al-fazari wannan shi ma shugaba ne a cikin al'ummarsa akwai alqamatu bin ulatha shi ma wannan shugaba ne sabon musulunta ne al-amiri akwai kuma zaidul khair at-ta'i wayannan gaba ɗaya abinda sayyidina ali ya aiko da shi sai annabi ya kira ba kowa kawai sai ya raba gida hudu ya ba wayannan sababbin musulunta kuma masu unguwanni ne ko daga tai ne a yankin su sai ya raba musu to wannan rabon da annabi ya yi bai yi wa quraisha daɗi ba an ce wasu cikin sahabban muhajirun da kuma al-ansar sai suka yi fushi suna ganin an ba wa wasu shugabannin yankin najidu su kuma ba a ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya musu bayani dan su fahimci hikimarsa sai ya ce yayi haka ne dan ya ƙara ƙarfafar wayannan mutane akan musulunci saboda in musuluncin sai yayi ƙarfi wayannan za a yi amfani tools ne makaba wato za a yi amfani da su wajen musuluntar mutanen yankin su kai kadai in ba wani jagora bane in ka musulunta kai kadai ka musulunta amma in mai gari ya musulunta la Allah ya sa mutane dan suna jin magana sun yace kai na gane addinin nan daidai ne kowa ya musulunta za su musulunta da haka aikin da za su yi ba karamin aiki bane yace nayi haka ne dan in karfafa zukatan su akan addini sannan kuma za su jawo wasu su musulunta ana nan kawai sai ga wani mutum ya bullo wannan mutum an ce sunansa zulhuwaisara ana yi masa alkunya da zulhuwaisara amma sunansa hurkus ibn zuhair hurkus ibn zuhair kai kasan zai yi tsiya wannan lama hurkus ibn zuhair amma ana yi masa alkunya da zulhuwaisara zulhuwaisira sai gashi ya zo annabi ya bada sufansa a mai ruwa ya bada sufansa ya ce da ya zo sai gashi rajulun kaffun lihiya ga tarin gemu kai ka ɗauka a sunna ne mala ya tare gemu sannan ga kumatu suɓu-suɓu sannan ga idansa ya yi lungu idansa yana ciki ga ƙaton goshi kansa ƙwalƙwal ne a kansa ina fata an gane da ya zo sai ya ce ya ce ya Muhammad sai ce ittaqillaha ya Muhammad wannan mutum mai mummunan wannan irin sufa zulkuwaisara yana zuwa sai ce manzo Allah aji tsoron Allah ya ma'aikin Allah ya Muhammad kawai haka yace ya Muhammad ittaqillaha dan ka san idan mutum ya zama irin wannan khawarij din duk wanda kake tunanin mai addini ne gani suke ba daidai yake ba sai manzo Allah ya ce faman yudi illa waye kuma zai bi Allah in asaituhu in ni na saba masa idan har na saba manzo Allah akwai sauran mai bin Allah kuma yanzu Allah ya amince min da aiko ni ga mutanen ban ƙasa ku kuma ku ce ni ba amintacce bane ku kuma ba za ku yarda da ni ba za ku amintar da ni ba sai wannan mutumin kawai tashi ya juya kawai kada riga sai tafiyarsa sai wani cikin sabai ce ya makin Allah a yi min izini da Allah in raba kansa da kafadarsa da wuyansa an ce Khalid bin Walid ne an ce Khalid bin Walid ya ce ya makin Allah a ɗan yi min inkiya kawai ka ce in gama da shi an gane ko sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga tsatsan wannan mutumin daga nasabarsa daga tsatsansa za a samu wasu mutane mahaddata alkur'ani gashi suna karanta alkurani amma wallahi bai wuce makogoransu ba iya fatan baki ne kawai ka ga mutum tilawa kamar ruwa amma wallahi iya makogoro ne qur'anin iya makogoro ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba su da aiki sai yakan musulmi ya qatuluna ahlal islam duk inda adawarsu take da yakin su suna yakar ainihin wato musulmi ne wa yad'una ahlal awthan suna barin masu bautar gumaka su ba ruwansu da kafirai ba su da matsala da kafirai su wayannan duk sanda zaka ga sun yaki to dan musulmi suke yaka yamruquna min al-islam manzo Allah ce ficewa suke daga cikin musulunci kama yamruqu as-sahm min ar-ramiya ramiya kamar yanda kibiya take ficewa daga cikin baka haka suke barin addini manzo Allah ce na rantse da Allah da zan riski waɗannan mutanen da ina nan za su bayyana da na yi musu kisan wato kisan kare dangi zan musu kisa irin na adawa shine kisan kisan kare dangi wannan hadisin Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi hadisin Abu Sa'id al-Khudri to zamu tsaya akan wannan hadisin dan naga lokacin ya abin nan ko ma uhuda fi tarikh annal khawarij qatalul kuffar qab yace ba a taba sani ba a tarihi cewa khawarijawa sun yaki kafirai wa inna ma yuqatiluna almu'minina da'iman wa abadan ko da yaushe har abada ba su da abokin yaka sai musulmi to sai mu tsaya daidai wannan gaba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am